نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بتقوى الله عز وجل وسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله المكررة في كل أسبوع اعلموا يا عباد الله يرعاكم الله أن سبب الحياة الطيبة هو تقوى الله عز وجل والصالح الأعمال أو الأمل الصالح وقد قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عبد من قائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فركانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله أن أن التقوى والأمل الصالح ووسيلة الرحم جوالب للسعادة هكذا أن المعاصي تجلب المشاكل هو الحق أو هذا هو الحق وهو المشاهدة ومشاهدة وقوعه في أغلب الأحوال قديما وحديثا فكم من التائبين أكبروا أما حصل لهم من السعادة بعد التوبة والاشتغال بالأعمال الصالحة وهذا ما يجب أن يؤمن به كل مؤمن أو أن يوقن به كل مؤمن والمؤمنات عباد الله فجاهدوا أنفسكم فجاهدوا أنفسكم في طاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى والتزم ما فرضه عليكم وردوا بقضائه وقدره وقدره وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله رضا ومن سكت فله سكت رواه الترمذي نعم فكل مؤمن له نصيب من الحياة الطيبة كما وعده ربه ولكن ليس كل كافر يكون تعيس في الدنيا بإدلاء كفره بدليل قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا ثم إنه ينبغي أن يعلم أن كثرة المال بيد الشك بيد الشخص ليست معيارا لسعادته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت تمر عليهم فترات من الزمان يكل المال والطعام فيما في أيديهم ويقعون في حافة في حافة المجاعة وبدليل أن الله تعالى قد يمنع عبادة الدنيا رحمة به وحماية له من لذاتها من أضرارها وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الله الدنيا أو حماه الدنيا رواه الترمذي والحاكم وأن الجناء الحقيقي إنما هو جنى النفس كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الجنى عن كثرة العرض ولكن الجنى جنى النفس متفق عليه يعني بخاري ومسلم فالحياة الطيبة عباد الله لا تعني تهاسيت نعيم البدن بإطعام وشراب واللذة والراحة وإنما تأني من الأساس نعيم القلب وطيب النفس وانشراح السطر وهكذا لا يكون في الدنيا إلا لمؤمن بمحبته لربه وكثرة ذكره واستقامته على شرعه واتباع واتباعه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال تعالى وأما من كاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالجنة مأواه يوم اللقاء وجنة, وجنة معروفة والجنة معروفة والمحبة والشوق إلى ربه عز وجل ولقائه قال تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فأي نئيم أطيب من شراه الصدر وأي عذاب أضيق من ذيك الصدر عباد الله وقال تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فالمؤمن مخلص في إيمانه لله من أطيب الناس إيشا وأنعمهم بالا وأشرعهم صدره وأصرهم قلبه وهذا جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة وفي المقابل إنما يحصل العبد على حياة ضنك والضيق والشقاء بإراده عن القرآن والإيمان وعن ذكر الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah zuwa ga al'ummar duniya gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwa ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zamto muna jin daidai muna aiki da ita muna hannuwa daga ba daidai ba ko muna hannuwa da shi mu sani cewa a Allah ya muku rahama da albarka mu sani cewa sababi ne na samun rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa tsarkakakkiya rayuwa wanda za ta haifar ma da nutsuwa da kusanci ga Allah abin da yake sabbaba wannan abubuwa ne a takaice guda biyu a takawa wal amalu salih duk wanda yake son ya samu rayuwa a duniya ya samu nutsuwa to ya zamto ya siffantu da takawa kuma a rayuwarsa iya ayyuka na kwarai ayyuka na gargari wanda Allah ta'ala yake son su kuma yake kaunar su waɗannan abubuwa guda biyu duk wanda ya rike su da gaske da imanin cikin zuciya to Allah ta'ala ya yi alkawarin zai ba shi rayuwa mai kyau zai rayu cikin nutsuwa da imani kuma zai mutu Allah ta'ala ya bashi rahama Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda ya aikata aiki na kwarai a cikinku namiji ne shi ko mace da sharaɗin kuma yana da imani Allah ya ce tabbas za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi falan nuhiyannahu hayatan tayyiba ashe aiki na kwarai na farillai da na filfili da aikin neman kusanci ga Allah iya haifarwa da al'umma rayuwa mai kyau rayuwa ta mutunta juna rayuwa ta ƙaunar juna ƙauna ta gaskiya ashe ayyuka na ƙwari da taƙawa suna haifar da wannan kuma Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala zai bashi mafita da dukkan al'amarinsa dukkan inda al'amari ya ci kuɗi ya kulle aka rasa gabansa da bayansa to babu shakka taƙawa tana warware shi jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa sirran wa alaniya iya warwarewa dan adam rigima ta duniya har mara ta lahira da Allah ta'ala yana cewa ya kuma su imani in tattaqullah in kun kiyaye dokokin Allah ya ja'al lakum furqana Allah zai baku mafita duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah zai bashi mafita babu wani kulli da ya gagari Allah babu wani turnuku da ya gagari Allah ya lafar da shi a duk lokacin da yake so kuma ayin ne da yake so mu dai abin da ke gare mu mu bi dokan Allah mu bi umarninsa duk abin da ya ce mi same na wa bana to mu zuba lokaci mu gani cikin kankanin lokaci ƙasa da lahaza Allah iya iya canji dukkan al'amarinsa domin shine da birul amra yufassirul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun juya al'amuran duka suna ga Allah inna ma amruhu iza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun ba abin da ya gagari Allah abin da Allah yake so falyasta jibuli duk abin da Allah ya ce ku bari ku bari duk kuma abin da Allah yake so ku yi ku yi wannan shine aikin ku kawai amma ba ku da wani analysis ba ku da wani hangen nesa da tafi alqur'ani tafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muna neman zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da mutunta juna da ƙaunar juna to mu dawo mu rike takawa mu rike ayyuka na kwarai wannan shine abin da Allah ya nassanta a Qur'ani kuma shine rayuwar sahabbai abin da ya nuna kenan su rike kiyaye dokokin Allah kuma su rike ayyuka na kwarai sai Allah ta'ala ya taimake su ya sanya musu lisana sidikan fi duniya wal akhirah ake yaban su da harasa masu albarka a rayuwarsu ta duniya kuma gobe kiyama su samu jin kai da rahama mu sani bayan Allah masu albarka ita takawa da aiki na kwarai da sadar da zumunta jawalibul lisa'ada suna jawo ci gaba a duniyance da lahiranci duk mutumin da yake kaunar ci gaba a rayuwarsa ta duniya da ta addini to ya rike kiyaye dokokin Allah da aiki na kwarai da sadar zumunta hakanan ayyukan sabo da kaucewa Allah da yawan gaba a cikin al'umma tajribul mashakil tana jawo matsaloli tana jawo rigingimu wannan abu ne wanda kowa ya shaida wannan faruwar tana tana faruwa a gurabe daban-daban fi agalibil ahwal qadiman wa hadisa a lokaci mafi rinjaye a da can kuma da yanzu saban Allah iya haifar da bala'i a bayan kasa haka nan gaba cikin musulmai tana haifar da bala'i da musifa a bayan kasa da yawa daga cikin masu tuba daga zunubai mun samu labarin cewa sun tuba kuma sun kafu akan aiki na kwarai ga irin ci gaban da Allah ya ba su a hasar lahu min as-sa'ada ba'da tauba sun samu ci gaba a rayuwarsu ta addini da duniya bayan sun tuba wan shagali bil amali saliha kuma shin sun shagaltar da kansu da ayyuka na kwarai wa hadha yajibu an yuqin bihi kullu mu'min wannan shi ya kamata dukkan mu'mini ya kini da wannan ba abin da yafi karfin Allah mu tuba mu gyara al'amuran mu sai Allah ta'ala ya canja dukkan abin da muke gani yana da wahala a yau inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu sani cewa bayin Allah masu albarka mu yi ƙoƙarin jihadi wa kanmu da kanmu akan abin da Allah yake so mu tashi haikan mu tsaya kan kiyaye dokokin Allah ko mu tashi tsaye mu hana kanmu abin da Allah ta'ala ya haramta mu kafa wajen yi wa Allah da'a da kiyaye abin da ya wajibta mana na farilloli mu sani cewa mu yadda da kaddaran Allah mu yadda da hukuncin da yanke ya zo cikin hadisi ma'aikin Allah yana cewa faman radiya falahu rida duk wanda ya yadda da kaddaran Allah ya yarda da abin da Allah ya yanke masa shikenan shi ma yarda ta same shi duk kuma wanda ya fishi iya fada iya abubuwan da ba su dace ba bayan Allah ya yanke masa hukunci ko ya jarrabe shi ta jarrabawa shi ma falahu sakat kuma fishin Allah iya kai shi hadisin iya cikin hadisin Imam Tirmidhi mu sani cewa ya bayan Allah kowane mai imani iya da rabonsa na rayuwa a duniya rayuwa mai daɗi kamar da Allah ya alƙawarta masa dukkan mai imani to akwai irin kason da Allah ya bashi na rayuwa a duniya amma ba kowane kafiri ba ne don tsananin kafircinsa a duniya kuma Allah ta'ala zai hana shi rayuwa mai daɗi a duniya domin ita duniya ba ba komai bace a gun Allah makin Allah iya cewa da Allah iya ganin duniya nan da wata kima to da bai shayar da kafiri mukoruwa ɗaya a cikin ta ba yasa duniya Allah iya biyawa kafiri iya biyawa musulmi a wani hadisin iya biyawa wanda yake so iya biyawa ma wanda baya so amma kafuwa a addini da samun lahira sai wanda Allah yake so saboda ka ita samun duniya ba wai alama bace cewa Allah iya kaunar ka a'a jarrabawa ne domin kafirai ma suna samun dukiya suna samun mulki kamar yadda musulmi suna samun dukiya suna samun mulki abinda zai nuna mana cewa hatta kafirai suna samun walwala a bayan kasa kuma Allah ne ya ba su bayan alkiyama bayan sun je gaban Allah ba imani Allah iya ba mu labari makomarsu amma sai ce sun kasance a duniya suna cikin walwala suna cikin jin daɗi wa amma man uta kitabahu wara azhari Allah ya ce amma wannan wanda aka ba shi littafinsa a bayan bayansa fa sawfa yada utubura a kiyama zaka ji a kiran halaka halaka halaka wa yasla sa'ira za a tsindi mai cikin wata sa'ira sai Allah ya ce innahu kana fi ahlihi masrura kafin wannan matsayin a gaban Allah kiyama ya kasance a duniya iya walwala iya an iya farin ciki iya sururi a cikin iyalansa a ce samun duniya kadai baya nuna cewa mutum ya samu lahira har sai in Allah ya masa imani kafirai da duniya a hannunsu da komai Allah ya bamu labarin wadatar su da yalwarsu cikin iyali amma gashi a lahira Allah ta'ala ya jefa su a wuta domin ba su bi Allah ba ba su kiyaye dokokin shi ba mu sani cewa yana da kyau mu sani tarin dukiya a hannun dan adam laysa mi iyari sa'ada mi iyari lay sa'ada wannan baya nuna cewa ya samu tsira a gobe alkiyama bi dalili annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa ko kuma manzon Allah da sahabbansa sun kasance tamurru alaihim fataratu min zaman sun ebi lokuta da yawa lokuta da yawa ya ƙillul mal suna da karancin dukiya a hannunsu akwai lokacin da gidan manzon Allah ma ba a dora abinci domin babu akwai lokacin da sahabai ba su da abinci sai an jira wa an sun ba su dama dama sun dafa abinci sun kai musu kuma wai ba dan Allah ba ya san su bane Allah iya iya san su fiye da kowa amma dalilin shi ne anna Allah qad yamna abdahu dunya Allah iya hana bawansa duniya a wani lokacin rahmatan bihi domin Allah iya san ta da rahama dan domin da duk dukkanmu walau basallahu rizqan ibadihi Allah ce labagaw fil ard da Allah zai yalwata dukiya kowa mai kuɗi ne to Allah ce da an yi ta'addanci a bayan kasa kuma haka ne Allah ta'ala iya cewa kalla innal insana la yatgha an rahu stagna da wadata da mulki suna sa ta'addanci suna sa mutum ya gama kaman ba Allah bane halice shi musamman in sun samu rashin imani rashin ilimi rashin tauhidi to mu sani cewa Allah ta'ala iya hana mutum duniya amma rahmatan bihi dan iya kaunarsa himayatan lahu li imanihi domin Allah iya so ya kiyaye masa imaninsa ya samu jin kan Allah gobe alkiyama ya zo cikin hadisi ma'aikin Allah iya cewa idza ahabba Allahu abdan idan Allah iya kaunar bawa da rahama iya son ya bashi aljanna hamahu duniya sai Allah ya tare masa rigimin duniya in Allah ya gano rigimar ka ta duniya kuɗi ce sai ya hana ka idan Allah ya gano rigimar ka a duniya mulki ne sai Allah ya hana ka duk abin da zai kama cikas game da samun aljanna in Allah cikin iliminsa na gaibu ya sani kuma iya son ka da rahama sai ya hana ka shi domin ka mutu da imani ka samu jin ɗan Allah gobe kiyama mu sani cewa ita wadata ta tabbas haƙiƙanin wadata ita ce wadata rai idan Allah ta'ala ya ma wadata zuciya to ya ma arziki zuciyarka ta gamsu da irin rabon da Allah ya baka ba kai ba hangen kayan wani ka tabbatar rabon ka shi zaka ci kafin ka mutu rabon wani ba naka bane to wannan shine wadatar gaske da ma'aikin Allah yake cewa ba wai wadata bace yawan kadarori da dukiya walakin gina ginan nafs ita wadata wadata zuciya kawai idan Allah ya gamsar da kai ya wadatar da kai shikenan a wani hadisi manzon Allah iya cewa Allah yana cewa ya ku bayina duk wanda Allah duk wanda ya samu ya baiwa addinin Allah lokaci ya zamto addini ne gabanka duk abin da zaka yi kana gwama shi da addini to Allah ta'ala ya ce zai biya ma bukatunka kuma zai toshe ma kofofin bukatunka dukkan wata bukata da za ta zo ta shige ma gaba sai Allah ya toshe ta kuma nan bangaren kuma Allah ta'ala ya ci gaba da biya ma bukatunka to ashe arziki da kwanciyar hankali iya karkashin bin Allah iya karkashin bin Allah da bin sunna duk abin da Allah ya ma sai ma albarka ka samu nutsuwa mai kyau ita rayuwa mai kyau ya yan uwa la ta'ani tahsilu na'imil badan ba ta wai nuna cewa wai ganga jikinka iya jin daɗi kullum abinci mai kyau da abin sha da sutura da wane ne duk wannan ba ya bata rayuwa a tsayi ba inna ma ta'ani min al-asas na'imul qalb abinda ake auna dan adam a duniya iya cikin rayuwa mai kyau to ya zamto zuciya tana cike da imani wa tayyibun nafs ransa lafiya kalau babu rigima babu gaba babu hasada babu nafinci to ranka lafiya kalau zuciyanka ta kudiri abu mai kyau wan shiraha sadr kana da yalwataccen kirji duk inda gaskiya take zaka karba duk kuma inda san zuciya ke zaka yi watsi da shi to wannan shine mai iyarin aure dan adam iya cikin rayuwa mai kyau wa haka za la yakunu fi dunya illa lil mu'min wannan kuma baya hawa kan kowa a duniya sai mai imani bi muhabbatihi li rabbih domin kaunarsa ga ubangijinsa da yawan ambaton Allah da kuma tsayuwarsa akan bin dokokin Allah da da'a ga Allah da bin manzon Allah sau da kafa to zai haifarwa da dan adam irin wannan rayuwa mai kyau Allah ta'ala yana cewa wa amma man kafa maqama rabbih duk wanda yi tsoron tsayuwa gaban Allah gobe alkiyama wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa son zuciya ya hana ran ya hana bin son zuciyarsa ya hanu daga bin son zuciyarsa sai Allah ce fa innal jannata hiyal ma'awa to aljanna ita ce makomarsa Allah ya samu naji a ce bin son rai iya haramta wa dan adam samun aljanna kuma bin abin da yake shine daidai ko da ranka baya so to wannan iya haifarwa da mumini samun aljanna fal janna ma'awa duk mai irin wannan sufa Allah ce aljanna ce makomarsa ran haduwa da Allah aljanna nan sananniya da qur'ani ba mu labarin ta wal muhabba wa shauq ga son Allah ga kuma son ku haɗu da Allah wa liqa'i ga son saduwanka da Allah Allah ta'ala yana cewa dukkan wanda Allah ke son shiryarsa faman yuridillahu an yahdiyahu idan Allah iya son ya shiryar da kai hanya madaidaiciya zuwa aljanna sai Allah ce ya shiraha sadarahu lil islam Allah sai ya buɗe ma kirjinka dukkan wata doka ta musulunci ya karbe ta to Allah iya son shiryar da kai kenan duk abin da aka ce qala Allah qala rasul kace samina wa qala duk abin da ya saba wa Allah da bazan su karabu da shi abin da ya zama son zuciya ne kai watsi da shi to wannan alama ce ta Allah iya son shiryar da kai amma ka kwatanta rayuwarka a yau menene kake nacewa a kansa menene kake faɗa baki da kumfa a kansa akan gaskiya ne da nassin qur'ani ko hadisi ko akan san zuciya kake yi a'a akan neman lahira kake ko akan neman duniya wannan ma'auni ne da ya kamata dukkanmu mu auna rayuwar mu akan wannan manzon Allah da yana cewa in iya son bawa da shari'a yashraha sadrahu lil islam sai ya bude kirjinsa wajen karbar dokokin musulunci amma a yanzu da yawa idan ranmu ya ɓaci hankalinmu ya tashi wani ma har tsoro kake ka ce mai Allah ya ce annabi ya ce domin akwai yiwu da ya butulci ko ya faɗi maganar ma za ta iya fidda shi daga musulunci domin ɓacin rai ko kuma zuciyarsa ta fi ƙarfin shi to dukkan mu'minin kwarai to ana so a auna rayuwarsa da bin dokokin Allah Allah ta'ala yana cewa inna ma kana qawla lil mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu samina wa ata'na wannan shine ma'auni ko gane mai imani duk inda ya kai da tashin hankali da rigima qala Allah qala rasul to zai kwanta zai ce samina wa bana kuma Allah yake cewa wa man yuridu an yudilla duk wanda Allah yake nufinsa da bata batan da zai kai shi wuta yaj'al sadrahu dayyiqan haraja sai Allah ya sa kirjinsa ya takura kirjinsa a matsayi a kuntace duk abin da aka gaya mai na gaskiya ba zai karba ba duk abin da aka karanto mai nasi zai watsi da shi to wannan Allah bai so shi da rahama ba Allah ya so halakar da shi kenan ka annama yas'adu fi sama kamar mutumin da aka takura masa hawa sama babu wani abin da zai taka ya hau bacin ransa da kuncinsa to sai ake kwatanta da mutum da kace mai qala Allah ko qala rasul kowa na ka bi gaskiya abu kaza ba daidai bane to fadansa da rigimarsa to iya nuna cewa Allah ta'ala bai so shi da shiriya ba kuma Allah bai so shi da jin kai ba masani ƴan uwa babu ni'ima a duniyance da tafi ni'imar Allah ya buɗe makircinka ka karbi gaskiya ka kuma yi watsi da abin da ba gaskiya bane babu azaba a duniyance har ma lahira da tafi Allah ta'ala bai sa kirjinka ya lutacci bane kirjinka mai kunci wanda duk abin da aka gaya mana Allah da annabi baka karbar sa wannan ita ce rayuwa mafi wahala a duniya mu sani cewa Allah ta'ala yana ta iya da wa'ansu bayi masoyan Allah din wanda ba su da tsoro ba su da fargaba da baki ciki alladhina amanu wa kanu yattaqun su ne masu imani da takawa Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya ce albishirun su a rayuwarsu ta duniya da lahira la tabaddila li kalimati la zalika huwal fadl azim ba sa canja kalmomin Allah wannan kuma shine rabo mafi girma Allah ta'ala ya samu da cikin su mu sani cewa mumini wanda ya tace imanin sa saboda Allah min ataibin nasi aisha iya cikin wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwarsa a duniya babu abin da ya dame ka qala Allah qala rasul rabanka shi Allah da yanko ya baka dukkan mumini mai imanin gaske to ya fi kowa samun rayuwa mai kyau wa an amahun bala Allah ta'ala ya ni'imtar da tunaninka ya ni'imtar da manufofinka wa ashrahum sadara irin waɗannan bayan Allah Allah ya yalwata kirjinsu wa asarrahum kalba Allah ya warware dukkan fitina a cikin zuciyarsu wa hadhihi jannatuna ajila sai malamai suka ce wannan ita ce aljannar duniya ko aljanna magaggauciya Allah ta'ala ya mai imani ya ma yadda da kaddara ya ma karɓar dokokinsa ya ma ƙoƙarin sanin son zuciya kai fatari da shi to dan adam iya cikin aljannar duniya qabla aljannatul ajila kafin kuma aljannar lahira tana jiransa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama iya cewa inna fid dunya janna a wannan duniyar ma akwai aljanna man lam yadkhuluha lam la yadkhulu aljannatul akhirah duk wanda bai shiga aljannar duniya ba inji shaykhul islam to ba zai samu damar shiga aljannar lahira ba kuma aljannar duniya shine inshirahu sadr irjinka a yalwace bin dokokin Allah an gane ko da kuma an ama umbala tunaninka mai kyau ne manufarka tana da kyau addini ne gabanka zuciyarka ba ta da kudiri mummuna ga kowa to wannan ita ce samun dan adam cikin ni'imar aljannar duniya to wannan za ta mai sanadiyar samun kuma ni'imar aljannar lahira Allah ta'ala ya samu da ciki muƙabalar wannan shine bin Allah dokokinsa kiyaye dokokinsa na haifarwa dan adam samun aljanna da ni'ima a duniya amma duk kuma bawan da yayi sabanin wannan ba shi ba dokokin Allah ba shi babin alkur'ani to rayuwar tana da kunci duk tarin dukiyarsa iya cikin rayuwa mai kunci wa dhik wa shaqa iya cikin kuncin rayuwa da fitintunu bi iradihi an alquran domin ya kauce alqur'ani ba shi da imani baya ambaton Allah Allah ta'ala yana cewa wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kau da kai game da ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka iya cikin rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama kuma alqiyama Allah ce zanta da shi makahu har ma yace rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah dan me kata da ni makahu alhali a duniya ina gani Allah ya ce haka nan ayoyina suka zo ma fa nasita ha sai kai watsi da su baka kiyaye su wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan a yau ni ma na rabu da kai a cikin azaba Allah ya tsare to wannan yayin uwa shine abin da ke gare mu a yanzu wajen gyara zuciyarmu da tunaninmu da bin dokokin Allah subhanahu wataala da ƙarshe mu sani cewa mu musulmai Allah ya mana gata da bin imani da abin da yake control na zuciyarmu shine alqur'ani da sunna da bin manzon Allah to kada mu yadda irin wannan dama da arziki da Allah ya mana ya kubuci dukkan al'umma ta duniya ƙabilu addinai daban-daban daban-daban babu addinin da yake da mabiya mabiya masu ɗa'a wa addinin su fiye da musulmai wannan magana ta fito daga bakin yahudawa ta lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan cewa mu taba ganin mabiya ga shugaba ba kamar yadda sahabbai suke bi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce mai kyau wannan kuma alkhairi ne duk wanda yake wannan layin ba zai tuzarta a duniya da lahira ba amma mu sani mu kiyaye duk abin da Allah ya ce mu kiyaye game da addini duk abin da Allah ya ce wannan ka kiyaye shi wannan ba abokinka ba ne to ka kiyaye shi daga cikin maƙiyanmu ƙarara akwai shiɗan akwai duniya akwai yahudawa akwai kafirai akwai 'yan shi'a duka wannan suna kyamar musulmin kwarai suna kyamar sunna mu sani cewa arne ba abokin amanar musulmi ba ne ba su da amana kar ku ba su amana qur'ani ya faɗi wannan ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum haka Allah ya faɗa qur'ani ga kunan da ku da su kuna son su amma Allah ya ce wala yuhibbunakum ba sa son ku akwai magana da tafi wannan ratsa jiki Allah mahalicinka wanda ya kaddara mara duk abin da kake da saninsa da iliminsa amma ya ce wani baya son ka to wata dibara gare ka za ka kaunace shi Allah ya ce ku kuna son su amma wala yuhibbuna kun ba sa son ku a wani gun kuma yake cewa ma tuka fi su durum akbar abin da suka ɓoye na gaba da ƙiyya gare ku yafi abin da suka bayyana girma haka Allah ya faɗa wannan kuma taka tsantsan za ka yi musulmi ba mai fitina bane ba mai rigima bane amma ka kiyaye kanka ka san arne ba abokin amana bane ba a bashi amana ba a bashi amana la yarqubuna fi mu'min illan wala zimma Allah ya ce in dai kafiri ne ba zai taba kiyaye ma wata alaka ba ko alkawari ko dangantaka Allah ya ce ba su kiyaye ba ba san shi ba la yarqubuna fi mu'min illan wala zimma sai Allah ya ce wa ulaika humul mu'tadun sune yan ta'adda da nasin alqur'ani mai girma amma yanzu da yawa daga cikin musulmi ba san wannan ba matsalar ba mu san kanmu ba ne ba mu san addinin mu ba ba mu san manufar da Allah ya kama duniya ba ka rungumi kayan su ka rungume su ka ƙara musu tattalin arziki kuma zo su yaƙe ka zo su kashe ka haka muke yi kaɗai abin da za ka yi dukkan wani abu da zai ƙara musu tattalin arziki in dai da yawunka in dai da saninka ka janye hannunka ka wannan ya fi komai ya ƙasu Allah ya ce dukiya suke tarawa suke ci muku mutunci da ita innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kuma kashi saba'in cikin ɗari daga gumu suke samun dukiyar kasuwancin mu a gumu suke yi saye da siyar su a gumu suke yi amma har yanzu mun kasa gane wannan mu dinga tara musu dukiya suna siyan makamai suna kashe mu suna kone mana guraben ibada kuma da mu a fiska in ka ga rigimar ka ko an taba ka ne an taba ɗanka an taba matarka amma a ciwa musulunci zarafi ba ruwanka ba abin da ya shafe ka kai dai kana samun abinci gidanka lafiya ko mai lafiya to ba musulmi wanda zai je da irin wannan aqidar shi a gaban Allah dukkan musulmi dan uwan musulmi ne kuma addini ne shine komai namu ka rasa rayuwar kan addini haka ake so Allah ta'ala ya samu dace ya kuma faɗa takkar da mu ya ba mu ikon kiyayewa mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كتمكيم ka ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai kama na fitina Allah ta'ala kai mana maganinsa Allah kai riko da hannunmu da shugabanninmu da malamanmu akan abin da ke da'a ne gare ka da bi manzon ka sallallahu alaihi wasallam mahaifan mu Allah ta'ala ka gafarta musu ga jikansu ka sa aljanna ce mako musu Allah ta'ala ka amshi addu'a mu na alkhairi ka shiryar da mu da iyalanmu duka ya Allah Allah ta'ala ka nuna mana alkhairai cikin iyalanmu Allah kada ka nuna mana sabani haka cikin iyalanmu ya Allah duka masu bukatu cikin mu Allah ta'ala ka biya mana alkhairi shari da majinyata kuma Allah ta'ala ya tsare ya yayi gaba daya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ta'izil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumur rahman